أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شغب دكراتم نلتاف كشف الشبهات واللفر ببما لمي شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه wannan shi ne karatunmu na biyu za mu tashi inda malam yake cewa fa'iza a rattar dalila ala anna ha'ula ilmushiriki na allazina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya shahadu na jihada ila akhiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى فاقرأ قوله فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله قل من ير... قل لمن قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات نعم ملائكة فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا إذا كان بقات الدليل wadda yake tabbatar da cewa lallai waɗannan mushrikan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaƙe su aka yi badar da su aka yi uhudu aka yi ahzab aka yaƙe-yaƙe tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wa'innan kafiran nabi ya tura saraya mutataliya to in kana so ka san dalilin cewa duk da wa'innan kafiran sun shaida da waɗannan abubuwan da muka gabatar a baya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su abin da yake nufi da cewa ya shahaduna bi hadha yani ar-rububiyya ko ba haka ba domin a baya yi bayani cewa faha'ula ilmushirikun muqirruna ya shahaduna annallaha huwa alkhaliqur raziq wahdahu la sharika lahu wa annahu la yarziqu la yarzuqu illa hu wa la yuhyi wa la yumit illa huwa zuwa ƙarshe don kana neman dalili kan cewa waɗannan mushrikan su Abu Jahal ma'ana waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su suna da yaƙini da gazgatawa akan dukkan waɗannan ayyuka na rububiyya cewa Allah shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke halitta shi ke kula da halittar da sauran tadbiri na ubangiji ya ce fakara a kaulahu ta'ala ka karanta faɗin Allah ta'ala cikin suratu yunus قل من يرزقكم من السماء والأرض ka ce musu wane ne yake azurta ku daga sama kuma wane ne yake azurta ku daga ƙasa wake azurta ku da ruwan sama wake azurta ku da abinci daga cikin ƙasa amman yamliku sam'a wal absar ko kuma ma waye yake mallake da ji da gani wana waye yake sanya wani ya kasance mai gani wani makawo waye yake baka damar ka ji ka fahimci abin da aka ce waye yake baka damar ka gani ka bambance abin da ka gani ba fa wani musulmi za a ma wannan tambayar ba kafirai za a yi mawa mushrikai ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي kuma ka ce musu waye yake fitar da rayayye daga matacce kuma ya fitar da matacce daga rayayye ikhrajul hayy min al mayyit wa ikhrajul mayyit min al hayy zai ya daukan ikhraj hissi wa ikhraj ma'nawi hissi waye yake fitar da dan adam daga dugon mani dugon mani mayyiti kuma sai Allah ya fitar da ɗan adam rayayye daga cikin shi kuma sai ya fitar da halitta daga cikin shi kuma dukkan hayawanat da ta hanyar tanasuli tsakanin zukur da inat ake samun su to wa yake wannan aikin Allah sannan wa yake fitar da matacce daga cikin rayayye shi wannan maniyin yakan fito daga rayayye ne an gane ai wanda ake fitar da rayayye daga mataccen mani hakan nan ake fitar da mataccen mani daga jikin rayayye wasu ka ce kuma kwai da ainihin wato tsako kaga wannan kwan matacce ne sai Allah ya fitar da rayayye daga cikin shi shine wato ainihin dan tsako na kaza ko wani tsuntsu daga cikin tsuntsaye kuma ya fitar da wannan mataccen kwan daga jikin waccan kazar ko waccan tsuntsuwa wadda take rayayya ce ita an fahimci wannan ko ko kuma ya zamanto ikhraj ne ma'anawi Allah ta'ala ya kaddara mutumin banza ya haifi mutumin kirki kafiri ya haifi mumini fajiri ya haifi mai biyayya ga Allah wurin da Allah ta'ala ya kaddara mahaifin annabi Ibrahim kafiri ne amma ya fitar da annabi Ibrahim wanda yake atqa al-atqiya kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin shi kuma ya fitar da rayayye matacce daga cikin rayayye daga annabi nuh dan shi ainihin matar shi ko ɗaya daga cikin matan shi yan wuta ne da Allah ya fitar da su matattu daga cikin rayayye awwalin rusul annabi nuh alaihi salam misalai kala waɗannan suna da yawa to duka zai iya ɗauka to ku ce musu wane ne yake wannan aikin wa ke fitar da rayayye daga cikin matacce ya fitar da matacce daga cikin rayayye wa man yudabbiru al'amr kuma wa yake gudanar da al'amura jujjuya al'amura juya ma lamarinka daga samu zuwa rashi daga rashi zuwa samu daga kaskanci zuwa ɗaukaka daga mulki zuwa rashin mulki wa yake badawa wa yake hanawa wa yake rayawa wa yake kashewa wa yake caccanza yanayi daga sanyi zuwa zafi zuwa damuna rani bazara wa yake wannan aikin wa ke saukar da ruwan sama wa ke tsirar da tsirrai duka ya shiga cikin tarbiyarul umur amin yudabbirul amr Allah ne ya ce da za a tambayi sahabba ainihin mushrikai wa'innan tambayoyin gabaki daya wake azurta su daga sammai da ƙasai waye yake mallake da ji da gani wake fitar da rayayye daga matacce ya fitar da matacce daga cikin rayayye wa yake gudanar da al'amura Allah ce fasa ya kulun Allah da sannu za su ce maka Allah kaga inda tambayansu aka yi waye yake halitta waye yake kaza ya suka ce Allah ne ta iya yiwuwa a shakka zai iya yiwuwa ƙarya suke munafunci amma Allah ne yake ba da labari ya ce da za a tambaye su ko kuma ka tambaye su amsar haka za ta kasance kaga ya nuna cewa Allah ya san sun yarda da haka kuma ya bamu labari wa huwa asdaqu wa ainihin wato wa kalamu asdaqul kalam ina fata an fahimci wannan fakul to kace musu afala tattaqun dan me ba za ku kiyaye Allah ba dan me ba za ku kiyaye dokokin Allah ba dan me ba za ku ji tsoron Allah ba suratu yunus aya ta 31 sannan wa qawluhu atafi akan faqra ko sai ce faƙra ƙaulahu ta'ala sai zama wannan wawul atafi ce wa ƙaulahu kuma ka karanta faɗin Allah ta'ala in kana so ka fita daga ɗimuwar jahilci da rashin sani Allah ta'ala ce kullimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ka ce musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan maganan kafirai ne naka siyakin ayoyin ne ka ce ma wa'annan kafiran limanil ardu wa man fiha ƙasa ta waye da abin da ke cikinta da ƙasa da abin da ke cikin ƙasa an ce ma fil ardi ko man fil ardi ya kumshi ma tahtaha wa ma alaiha abinda ke saman kasan ad-dawab allati tadubbu alaiha wal hasharat allati fiha wal hitan allati fi anhariha wa buhuriha duka ya kumshi wa man fiha wannan kasar da Allah ya shimfiɗa a sassanin duniyar nan ta waye wannan lamu tamlik wake mallake da kasar kuma wake mallake da wanda ke saman kasar min dimni zalika da su da gumakan nasu gane wannan ko wa man fiha dan man tana cikin siyar na umumi duk wanda ke saman kasar nan mallakan waye ita kanta kasar ta waye in kuntum ta'lamuna in har kuna da sani ba jahilai kuke ba in har kuna wannan ba sani na ilimin shari'a ba sani na ilimi wanda yake ba na shari'a ba ilimi na abubuwan da suke kauniya wato rarrabewa na hankali kenan wanda in dabba aka matambayar nan ba za ta ba da amsa ba amma duk kafurcin mutum kuma duk lalacewar shi ya san irin waɗannan abubuwa sai dai mukabara sai dai ya ɓoye daga in kuntum ta'lamu haqiqatal amri kenan in kun san haƙiƙanin lamarin ku ba mu amsa sai ya na lillah da sannu za ka ji sun ce maka dukka wa'innan abubuwan mallakan Allah dukkan su na Allah a mushaf na mutanen basar sai ya na Allah za su ce maka Allah duk ba wani wato wani ishtali a ciki duk da wasu akwai wata magana da ake hakaitowa su dai maganar gaskiya laysat mustaqima cewa wai lugha ta awam ita ce sayaquluna lillah ba lughal awam ba lughar awam bace ba tun da qira'a sab'iyya ta zo da ita yare ne na alqur'ani wanda kuma bilisanin arabiyyin mubin laka sayaquluna allah amsa akan man liman ko قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فتمسوا قسا تواي سيقولون الله سيقولون لله لمن لله أجانيكو قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله يعني سيقولون الله هو الذي يملكها شنا أكوي تكبير أم فهمتونا وسيقولون لله لا ستيمكنا الله قل أفلا تذكرون تتمو ستدمي بذاكو تناني با وتنياتي أفلا تتقون إذن يتي إن كنتم تعلمون أفلا تذكرون domin a tazakkur yakan biyo bayan abin da an san shi in dai kun sani to kaza to za su ce eke wanda ya tabbatar da sun sani da to idan sanin zai musu amfani su yi tunani akan wannan sanin inda ko qur'ani shine mafi girman ilimi wanda sai ya ce ya hassare hikimar saukar da ƙur'anin cikin tadabburi kitabun an zanna ilaka mubarak liyar dabbaru ayati dan a yi tadabburi yau duk ilimin da baka yi tunani ka yi tuntuntuni ka yawaita tunaninka a cikin shi ba ba zai amfani ka ba mutum da kun san da cewa babu wanda yake mallake da wa'annan abubuwan sai Allah to dan me ba za ku zauna ku yi karatun ta natsu ba an taqumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru ku zauna mutum bibbiyu ko mutum ɗaɗɗai sai bai ce mutane da yawa ba don an haɗu da yawa a ra za su bambanta masu son zuciya za su shigo cikin lamarin daga mutanen annabi ibrahim lokacin da ya kawo musu hujja ta hankali kan cewa ba zai yi wa a bauta ma wa gunki wanda shi ba zai iya amfanar kanshi ba ballantana ya amfani wani ba da ya ce musu fa'alahu kabiruhum hadha fasaluhum ko in kanu yanfiq sai Allah ya ce فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون أسكتي إيه قسكيا فبنا كوتهم أما ديك سنة ديوا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينفقون فأقول عند متن بيكم متن تيني ra'ayinsu aka yi sa'a ya zo daidai daga nan take sai hankalinsu ya musu amfani tunaninsu ya musu amfani to da ka afala ta zakarun don me ba za ku yi tunani ko wa'aztu ba wannan ilimin naku ya zamanto ya amfane ku kul ka ce musu man rabbu samawati sab'i wa rabbu al'arshil azim daga nan al'alam al'ula as-sufli al'alam as-sufli an gama magana akan al'alam as-sufli duniyar ƙasa da ƙasa da duk abin da take mallaki take kumshe da shi nawaye sun tabbatar na Allah don tafi al'alamul ulawi to sama fa ka ce musu waye ubangijin sammai bakwai ulmar rabbus samawati sab'a ka ce musu wane ne ubangijin sammai guda bakwai guda bakwai ya'ani at-tabaqatu sab'a na sama akwai sama ta daya akwai ta biyu tsakanin sama ta daya da ta biyu tafiya shekara 500 kaurin sama ta ɗaya da kaurin sama ta biyu duka samman kowace kaurin ta shi ma tafiya shekara ɗari biyar to wa'innan sammai gabaki ɗaya wa man fiha da abin da ke cikin su rabbul arshil azim waye ubangijin sammai din nan kuma wane ne ubangijin al'arshi mai girma wanda ya nuna kenan shi al'arshi saman sammai yake tunda inda a ce yana cikin sammai din ne da ya ce wa man rabbus samawati al'arshi ya shiga ciki tunda bai ambaci abubuwan da ke tsakanin samman ba waɗanda akwai mala'iku akwai sauran aflak da Allah ta'ala ya zuba a ciki kuma shi al'arshi da yake faukas samawa ce faukas samawa ce yake bal kafin shi akwai kursi ma da shi ma kursi ya ya ainihin yalwace sammai din gabaki daya Ibn Abbas ya ce da za a dunkule sammai bakwai gabaki ɗayan su a ainihin kwatanta su da al-kursi to kamar a ɗauki zobe ne a jefar da shi a cikin dokar daji a hau jirgi a jefo zobe cikin saharar na ce har yaji ka nemo shi daga aiki ya gani to haka shi ma kursi an kwatanta shi da girman al'arshi to Allah ya daidaita saman al'arshi kuma daidaituwar da ta dace da girman shi ba ana nufin al'arshin ke ɗauke da shi ba kuma to ka ce musu sammai na waye wa rabbul arshil azim kaga sammai bai ce azima ba duk da azima din amma a gurin al'arshi sai ce wa rabbul arshil azim ishara kan cewa al'arshin ya girme su ya fi su girma ina fata an fahimci wannan to ce musu wa'annan halittun na ƙasa da wa'ancan halittun na sama na waye sai ya kulu na lillah zaka ji sun ce maka Allah ne kulka ce afala tattako dan me ba za ku ji tsoron Allah ba kaga can ya kawo tazakkarun ya samu tazakkur ake samun attaqwa domin duk wanda ya zauna yayi tunani zai gano cewa Allah ya cancanta abota mishi duk wanda ya zauna yayi tunani zai gano cewa bai kamata a saba ma Allah ba to afala tattakuna inda za ku yi tunani akan halittun sammai da kasai din nan da duk abubuwan da suke tsakanin su da wanda suke cikin su wannan zai shiryatar da ku zuwa ga sanin girman Allah wanda hakan zai sa ku kiyaye fushin shi kulka ce musu man biyadihi malakutu kulli shay'in waye mallakar dukkan komai ke hannun shi asalin ainihin mulku yake mulku kulli shi zaka ce malakut wannan tawun din suka ce littaukidi wane ne mallakar dukkan komai mallaka ta gaskiya wadda babu wani rauni a cikin mulkin nashi ba kamar mulki irin na dan adam ba duk wata sarauta da duk wani shugabanci da duk wani mulki na ɗan adam akwai mai akwai rauni a cikinsa ɗan adam zai iya ya mallaki ƙasashe da yawa amma yanzu misali da agadar da niyame da maraɗidin mallakan ka ne amma fa san da kana agadar baka san halin da yamai take ciki ba sai abin da aka baka labari san da kana maraɗi baka san halin da agadar ke ciki ba sai abin da aka baka labari kuma an kaje sai ka ga baraka to shi ko ubangiji shi ke mallake da sama da ƙasa da kowace sassa da kowane lungu da kowane sako kuma ba abin da yake fita daga sanin shi kuma mallaka ta ɗan adam ta ɗan lokaci ce don za a canza shi ko ya mutu wani ya gada ko da kan shi ya sauka zai kai munzalin da ba zai iya komi ba ya ce to mulkin nan ku zo ku anshe shi ba ni iyawa saboda haka mallaka ta har abada ta dindindin mallaka cikakkiya ya sa ka wannan tawalin ta tauke to wane ne yake da mulki cikakken mulki akan dukkan komai daga abin da tadarruji ya tawo da tadarruji ya na ayoyin na cikin mu'minu kulli man al-ardu wa man fiha sannan kul man rabbus samawati sab'a man bi yadihi malakutu kulli shay'in kaga an zo kan kakkiya malakutu kulli shay ya kunshi min duka wa'incan duka wa'incan abubuwan sun shiga ciki amma sai aka yi ta'dad aka dan lissafo kaɗan sai aka kulle gabaki da yana daga cikin usulubi wanda yake jazzaba wanda yake fa'al mai kwarai gurin fahimtar da dan adam to ka ce musu wake rike da mallakan dukkan komai daga kullu ta taso na kira ba abin da ya fita komai da komai wanda ka sani da wanda baka sani ba mulkin Allah wa huwa yujiru kuma wane ne wanda shi yake bada kariya wala yujaru alaihi ba a iya kara wani daga gare shi shi Allah shi ke bada kariya shi zai kare ka daga rashin lafiya shi zai kare ka daga makiyinka shi zai kare ka daga abin da kake tsoro amma wala yujaru alaihi wala wala yujaru ahadun alaihi ba wanda za iya karewa daga uquba ta Allah ba wanda za iya karewa daga intikami da daukan mataki na Allah subhanahu wataala sai sa suka zo su kafiran an ce suna cikin azaba wala hum yunsaruna ba mai taimakon su so da la malja wala manja minhu illa ilai Allah shi kadai ne zai iya kare ka daga fushin shi Allah shi ne zai iya kare ka daga ainihin wato kushe shi yasa daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'udhu bi ridaka min sukhatika Allah ina neman tsarin ka da fushin da yardarka ka yarda da ni wanda za ta kare ni daga fushin ka wato ba wani abu da zai kare ka daga azabar Allah sai rahmar Allah ba wani abu da zai kare ka daga Allah sai shi Allah din mana ka kama kafa da ainihin yi mai ibada aikata abubuwan da yake so sai ya kare ka ya fasa azabar da zai maka domin shi ghafurur rahim ne kuma rahamar shi tafi yalwa akan azabar shi in kuntum ta'lamuna in dai kuna da sani to wane ne wanda yake shi ke ba da kariya ba a kara wani daga gare shi sai yaquluna lillah zaka ji sun ce maka lillah yani lillah Allahu alladhi bi yadihi kullu dhalika lahu mulku dhalika Allah shi ke da mulkin kullu shai kuma shi ne wanda ya kasance yujiru wala yujaru alai kultu ka ce musu fa anna tusharuna me yasa ake karkatar da ku me yasa ake wasa da hankalinku tunda kun yarda da haka me zai hana ku ku bauta abinda fa kawai ya rage shine su bauta ma Allah kuma da zaka gane ita bautar Allah tawfiqin ne daga ubangiji wahalar da suke mawa gumakansu da za su yi mawa Allah irinta ta sun more bal ko wadda bata kai ta ba yanda suke bauta musu suke musu yanka suke musu wane ne suke musu kal sai dai me kasancewar ba ibada ba ta gaskiya ba ce in an shiga tsanani suna denawa amma a halin wadata da yalwa yanda suke bautar gumakansu ba wani karawa za su yi akan bautar da ake nema su mawa Allah ba tunda da yawa yawansu suna bautar Allah dan sai suke karawa da bautar wani Allah kaga sun wahalar da kansu a gada sun tsaya kan bautar Allah yanda Allah ya shirya babu wani wahala babu wani abin da zai gagara amma sai dai wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu wallahi shay'a ka kaganka a musulmi wala ka gode ma Allah kai fatan wannan ni'imar ta dawwama wanda annabi Yusuf alaihi salam ya ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ka roki Allah ta'ala ya ma muwafaqa ka dawwama cikin wannan addinin na musulunci wanda babu wani alkhairin da ya kai shi ce wa gairi zalika min al'ayati da makamancin haka daga cikin daga cikin ayoyi mu dan kora tun da ta'azim ba shi da yawa
إذا تصدقت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد الله توحيد عبادة عبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله يشفع لهم أو يدعو رجلا صالحا مثل مثل اللات أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا نعم yace fa idza tahaqqaqta idan ka samu tabbaci cewa annahum muqirruna bi hada sun sakankance sun tabbatar da hakan sun yadda ɗari bisa ɗari عن توحيد الربوبية وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدسد الربوبية بتشقد سوتك توحيد دمن زن الله صلى الله عليه وسلم يزود الشيبة جد النبي يزود الربوبية أو كسان شوار أنهد وأكنشي بين المسلمين wal kuffar to da ka sai zama yanzu ba shine mahallun niza' ba ba shine marbatus al-faras ba yanzu zamu yi magana kan tauhidul uluhiyya wanda suka yi inkari shi yasa suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida a ja'ala al-alihata ilahan wahida shine suka yi inkari ba su yi inkarin cewa Allah shi ya halitta ba wa idza qila lahum la ilaha illa Allah istakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun duka su su bar wa'annan alihadin shine matsalar su ba wai su yadda da rububiyya ba to don haka zaka gane cewa ba su wannan imanin nasu da rububiya bai shigar da su cikin tauhidin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa gare shi wanda shine tauhidin annabawa gabaki daya wa arabta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhid al-ibadati alladhi yusammihi al-mushrikun fi zamanin al-i'tiqad kuma zaka san cewa abinda suka yi inkari tauhidin da suka yi musu shine tauhidul ibada shine dai uluhiyya na bautar Allah kadaita shi da bauta alladhi yusammihi almushrikuna fi zamanin al-i'tiqad tauhidin da mushrikan zamanin mu suke kiran shi al-i'tiqad wato munharifun daga cikin ashabul kalam sun suke kiran tauhidi na uluhiyya cewa tauhidul i'tiqad tauhid na al-i'tiqad cewa tauhidi na bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala to abin da suke kiran shi tauhidul i'tiqad suna rabawa biyu bayan tauhidul i'tiqad wa tauhidul amal su suna ganin in dai mutum ya saba ma wa tauhidul amali ne kawai to ba za a kira shi mushriki ba ko da ko duka wa'annan shurut din sun cika akan shi na babu wani tawili ba jahilci ba kaza ba kaza dan ya je yayi sujada wa gunki ko ya je ya faɗi jikin wani kabari ya nemi wata igasa daga gare shi ko wani shehi ko wani waliyi maz'umi suna ganin wannan ba laifi tunda dai ya yarda Allah ake bauta mu wannan hadari ne su kai kuma da yawa suna da wannan aqida da su ne yake kira da mushriku zamani mushrikan zamanin mu dan masu wannan itikadin mushrikai ne sai dai ba za ka ifradin mutum ɗaya ba in dai ba dukkan shurut sun cika ba inda wasu sukan tsawaita sosai gurin cewa ba a takfirar mu'ayyan hatta kai mutum ya zama da murji'i da kai ko da mutum ya yi riddan ma a ce ai ba za a ce ya yi ridda ba lalle dai akwai shurub akwai wato ainihin shurub da mawani waɗanda suke hana a zartar da hukunci a kan mutum za mu zo kan wannan matsalar insha Allah to kaga ma'ana za ka gane cewa tauhidin da suka yi inkari shine tauhidul uluhiyya shine mushrikan zamani ma'ana ashabul kalam munharifun suna kiran shi tauhidul i'tiqad kama kanu yad'una Allah subhanahu laylan wa nahara kamar yanda su wa'annan mushrikan suna bautar Allah dare da yini suna roƙon shi suna bauta mishi thumma minhum man yad'u al-mala'ika kun jin da aka fafsa bayan bautar Allah kuma daga cikin su akwai masu bautan mala'iku to shi kuma Allah inda zaka hada bautar shi da ta wani kamar baka bauta mishi ba domin bautar ta rasa sharafi ta rasa siha tunda ta rasa sharafi fukdanu shauki ka fukdanu wujud kamar yanzu ne ka tashi kai la'asar lokacin ta bai yi ba haka ba kai la'asar ba sai sa annabi ya ce musiu salata wa irji fa salli fa innaka madha innaka lam tusall ma'a annahu qad raka'a wa sajad wa da'a wa qara لكنه لم يطمئن في الصلاة واطمئنان في الصلاة لب الصلاة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك لم تصل to wanda zai bauta ma Allah sai ya hada da bautar wani bai bauta ma Allah domin ana aghna shuraka ya ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu inja Allah subhanahu wa ta'ala li ajli salahihim wa qurubihim min Allah wai suna bauta mala'iku saboda gyattuwan mala'ikun suna da salaha mutanen ki'a wato halittu ne masu kirki wa qurbihim min Allah saboda kusancin su da Allah wai shi yasa suke bauta musu shi kuma Allah bai umarce ka da haka ba bai yadda ba saboda me suke bauta musu li yashfa'u lahum su maslahar da suke nema wai dan mala'ikun su yi musu ceto ranar gobe alkiyama aw yad'u rajulan salihan ko kuma su dinga bautar wani mutumin kirki mitlan lata kamar allat gunkin lata ai asali wani mutumin kirki ne kamar yadda hadisin bukhari ya bayyana gashi can a ƙasa hadisi na 4800 da hamsin da tara Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma ce kana lata kana latu rajulan yaluttu sawiqal hajj lata ya kasance wani mutum ne wanda yake dama wato sawiq garin alkama wanda ake raba mawa mahajjata yana zaune a tsakanin ina ga ta'if ne da makka tuna yake zama duk mahajjaci zai wuce sai ya bashi wato wannan leda ta abinci din da ya gyara mushi to saboda mutumin kirki ne bayan ya mutu sai suka je suka sassaka gunki mai kamannin shi sai suka kafa shi suka dukufa suna bauta mushi kaga dai irin shirkar da mutanen annabi nuh alaihi salam suka yi an fahimci wannan to kaga bayan bautar Allah wancan bayanai na ƙasa ka iya duba su da kanka bayan bautar Allah da suke sai kuma suka hada da bautar wasu mutanen kirki daga cikin mala'iku da mutane. Au nabiyan ko kuma bautar wani annabi, kaga an dawo kan kiristoci kenan. Mitla Isa, kamar yadda Isma ainihin wato kiristoci suke bauta mawa annabi Isa alayhi salam. Haka suna bautar Allah, cikin kana'is ɗinsu da sawami ɗinsu suna bauta mawa Allah. Amma kuma sai suka haɗa da bauta mawa annabi Isa. Da yin itikadin cewa yana yin wasu abubuwa na rububiyya. da kanshi alhalin ko Allah ta'ala ya ce bi iznillah wa tubri'ul akmaha wal abra wal abrasa wa tuhyil mauta bi iznillah kuma shi da kanshi ma ya ce da izinin Allah yake wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum kawai da shi annabi Isa alaihi salam ya ambata amma ya bayyana cewa da izinin Allah inda za gana da izinin Allah ne yana yin wa'annan manya-manyan abubuwan ka raya matacce ya baka labarin abin da ka baro a gida da abin da ka ci da kaza da kaza amma tare da haka lokacin da mutanen shi suka zo suka ce ma'ida suke so daga sama kaga wannan aisaru shayin bin nisbati li ulaika amma sai ya ce sai ya roki Allah qala qala taqullaha in kuntum wanda suka matsa nuridu an na'kula minha wa tatma'innu qulu wa tatma'innu qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shakirin في النبي عيسى يسير اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء هكذا أيضا سيئة مائدة سوكو kaga saukar da ma'ida ai shi yafi sauki akan rayar da matacce wanda ke ƙara tabbatar maka ashe idan wannan ya roƙi Allah ne ya mushi ina ga wancan kuma da haka suna bauta mawa annabi Isa sai suka hada shi da Allah a wurin bauta kaga da wannan ma'anar kiristoci ma mushrikai ne su ma mushrikai ne to sai dai in an ce mushriki ana nufin wanda ya rike wani gunki yana bauta mishi baya alakanta kanshi da wani littafi a samawu kaga da wannan sai zama kiristoci da yahudawa sun fita amma an kalli haƙiƙanin diyanar su shirka ce shirka ce sun ce Allah yana da da suna itikadin wasu abubuwa na rububiyya ma cewa annabi Isa yana da shi subhanallah an fahimci wannan kuwa wa arafta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma kasan da cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama qatalahum ala hada shirk ya yaƙe su akan wannan shirkar da suke duk da suna bautar Allah duk da sun yadda Allah shine mai halitta duk da sun yadda shi ke kula da halitta amma saboda haɗa bautar shi da ta wani da suka yi Allah ta annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yaƙe su ala hada shirk wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillah kuma ya kira su ila ikhlasi al-ibadati ala lillahi wahdahu العبادة نعم يساعد قلوبكم نعم أصلا نقطتان سمعها أمتاء مربوطات ودعاهم يكرا يكراس إلى إخلاص العبادة لله وحده akan cewa su tsarkake su tace su tankaɗe bauta zuwa ga Allah ta'ala shi kaɗai kama kala ta'ala wa annal masajida lillahi lallai masallatayya ko guraren sujada gaban da ake sujada da su duka an yi fassara lillahi mallakar Allah Allah kadai ake mawa shi ya cancanta lillahi istihqaqan yani shi ya cancanta ayi mai sallah an ambaci sujada saboda ita ce tana cikin manyan arkan na sallah mai ce warka'u ma'ar raki'in yani wa sallu ma'al musallin to dan haka sallah da sujada Allah kaɗai ake mawa gaban nan da ake sawa a ƙasa gurin sujada Allah kaɗai ake mawa wannan aikin na ibada fala tad'u ma'allahi ahada daga karku bauta ma wani Allah tare da shi a cikin wato ainihin guraren ibada ko kuma da wa'annan gaban na ibada na fata an fahimci wannan sai mu ga shi